اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الظهر وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وتذلنا أبواب فضلك وانصر علينا من خبائل رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فقدره إلي عند حاجتي إليك ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح بسم الله قائد شافي منام منام لك لكن رجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذه الشهادة wannan ita ce kalmar shahadar nan na fa'idar da malam ya gaya mana a baya ita ce ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahadahu shi kaɗai yake la sharika lahu babu abokin tarayya a gare shi ilahan ubangiji ne wahidan makaɗaici wa rabban ubangiji ne shahidan mahalarci wa nahnu lahu muslimuna wa nahnu mu kuma muslimuna masu miƙa wuya ne lahu a gare shi wanda yake kalmar shahada wanda ajiya malam ya gaya maka inna man qala hadhihi shahada isra kulli salatin fariba duk wanda ya karanta wannan kalmar shahada a gurbin kowace sallan farilla salasa marratin kafa uku rufiya anhu su'alu munkarin wa nakiri za a ɗauke masa tambayoyi nan na mala'ikun nan munkarin da nakir ba da mutu bayan mutuwarsa da wannan ita ce kalmar shahada ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu ilahan wahidan wa rabban shahidan wa nanu lahu muslimun sake karantawa kafa uku safe da yamma alhamdulillah ɗaya aka gari shafi shafi na sittin da na shafi na sittin da biyu na za mu tashi wala shi alai babu komai da mai sallah fitta ba su a cikin yin murmushi dariya ita take ɓata sallah kamar da muka karanta jiya amma murmushi baya ɓata sallah sai dai ya zama makaruhi wa buka'ul kashi kukan mai tsoron Allah fi salati a cikin sallah mugu tafarun abun gafartawa ne ina fata an gane mai shari yake maka aibi sharɗani da sharaɗi guda biyu ake yafe kukan mai tsoron Allah a cikin sallah idan bai cika sharuɗan nan guda biyu wannan kukan ya ɓata sallar na farko an ya kuna galabatan ya kasance rinjaye ne galabatul buka'i kukan ya fi ƙarfinsa ne ba yadda ya iya dole ya kukan saboda tsoron Allah wa hasilu ma ya ta'allaku bil buka'i matabbaci abin da yake ratayuwa da kuka annahu idza kana bighairi sautin in ya kasance kukan ba tare da murya bane kamar murmushi kaga ai ba ai ana yin ba murya dariya kuma ana yin da murya to shi ma kuka in ya kasance bighairi sautin ba tare da muryar kukan ba la yubtilu baya bata sallah iktiyaran ko da ga zaki ne ba rinjayar ka murmushin wato kukan yayi ba kawai kai ne ka kirkiro shi kai shi in dai ba murya to baya bata sallah kamar murmushi ne au galabatan ko kuma a'a ya gallabe ka ne rinjayar ka yi kukan ba tare da murya ba wannan duka ɗaya ne ikitiyaran ne au galabatan takashuwa in dai domin tsoron Allah ne kai kukan wannan baya bata sallah ikitiyaran au galabatan ina fata an gane sannan ke takashu'an aula wannan kuka da ya yi yaron ko galabatar ɗin wanda murya ba ta bayyana ba takashu'an ya yi shi ne don jin tsoron Allah aula ko ba don tsoron Allah ya yi shi ba in dai murya ba ta bayyana ba sallah ba ta ɓaci illa an ya kasu da ikitiyari sai dai in na ɓangaren zaɓi wanda kai ne ka zaɓa wa kanka ba rinjayar ka yi ba ba gallabar ka yi ba to idan ya yawaita wannan sallah tana ɓaci ko da murya ba ta bayyana ba shi ma ya har cikin abin da yake bayyana na ra'ayin malamai wa ma li sautin yabdulu abin da yake ɓaci na kuka saboda murya litakashu'in ko domin tsoron Allah au musiba ko ta musiba ta same ka kana sallah maciji ya sare ka ko kula ba ta harbe ka sai kai kuka har murya ta bayyana sallah tana ɓaci in ka na ikhtiyara in ya zama da zaɓin ka kai shi ko da ta kashu addini ka karanta wata aya sai ka ji tsoron Allah da gangan sai ka fashe da kuka ba kukan ne ya rinjaye ka ba to ko na takashu'i ne na kushu'i ne yana ɓata sallah ko kuma musiba ce ta same ka a cikin sallah za ka iya daurewa ba ka yi kukan ba sai ka zaɓa wa kanka yin kukan shine ikhtiyara to wannan sallah tana ɓaci fa in kana galabatan amma kuka na tsoron Allah ko na musiba da ta same ka a cikin sallah sai zama galabatan rinjaye rinjayar ka yayi ba iktiyaran bane la yabdulu baya ɓaci baya ɓata sallah la yubdilu baya ɓata sallah in kana ni takashu in ya zama don tsoron Allah ne wa in kana ni gairi in ko ya kasance don wani tsoron Allah ne kamar don musiba ne abu tsala ya ɓata sallah to kaji matsayin kuka a cikin sallah shi mala ya kaga maka a dunkule da yake wa buka'ul kashi kukan mai tsoron Allah fi salati a cikin sallah mugu ta faru abin yafewa ne duba da agalabi na masu yin kuka a sallah rinjayen su yake to sai aiki da mafi yawa ya yi musu hukunci guda ɗaya wa man an sata li mutahaddisin wanda ya yi sauraro ga masu hira ƙalilan kaɗan ana sallah ko yana sallah sai ji wasu suna zance suna hira sai ƙaigumi na son jin wannan zancen ya sa ya ɗan dakata ya saurari abin da suke faɗi amma sauraron da ya yi ƙalilan ɗan kaɗan ne ba lashe alaihi ba komai a gare shi amma in yayi yawa to sallarsa ta ɓaci wa man qama min raka'atayn wanda ya miƙe daga raka'a biyu qabla al-julus kafin ya zaman tahiya ya dago daga sujada ta raka'a ta biyu kawai sai ya miƙe maimakon ya zauna tahiya fa in tazakkara in ya tuna qabla an yufariqa al-arda kafin ya rabu da ƙasa bi yadayhi da hannayensa guda biyu wa rukubatai da gwiwoyinsa guda biyu raja'a ila al-julus ya koma zuwa ga wannan zaman idan ya zauna ya tahiyar sannan ya tashi zuwa raka'a ta uku wala su da alai ba wata sujada a gare shi tunda dama bai cila ba da hannayensa da gwiwoyinsa wa in faraka in ko ya rabu da ƙasa da hannayensa da da gwiwoyinsa sannan ya tuna cewa bai zaman tahiya ba tamada ya zarce zuwa raka'a ta ukunsa walan yarji ba zai komo ya zauna yayi sujada a wato yayi wannan tahiyar ba idan ya gama sallah a ƙarshe wa sajada qabla salam sai yi sujjada qabla salam ya zama wa man taraka jalsata al-wusta kin wa in raja amma in ya dawo ya zauna yayi wannan tahiyar ba'da al-mufaraqati bayan ya labu da ƙasa da hannayensa da gwiwoyinsa wa ba'da al-qiyam bayan har ya miƙe tsaye ma ya tuna bai zama tahiya ba sai ya dawo ya zauna yayi tahiya sannan ya miƙe zuwa raka'a ta uku tahiyan yana mai mantuwa ne au amidan ko da gangan yayi ya sani ya dawo ya zauna fa har salatu sallata ta inganta wa sajada ba'da salati amma zai sujada bayan sallan mubarak barka da zuwa ina fata an gane to tunda har in ya dawo ma sai ya sujada ba abi to gara ma kare dawo ya sujada kabulin abin da aka fito dama kar ya dawo in dai har ya rabu da ƙasa din da gwiwansa da hannayensa ko har ya miƙe tsaye ya ci gaba da sallarsa ya su gada kabili amma in ya dawo ya zauna ya tahiyar da mantuwa ko da gangan sallah ta inganta amma sai ya yi ba'adi to tunda ko ka dawo ma sai ka yi ba'adin ai gara ka zarce kar ka dawo da in ya so ka yi su gada kabili alhamdulillah kuma shine aka fito sai ne izziya shafi barka da yana lahiya ya masu jiki to alhamdulillah sai me shafi ɗari biyu daidai to ina za mu tashi a rukunin salisu rukuni na shida shine a sigatu siga malam nan wahami ya ɗauke shi malam ya yi rafkan ma ai a rukunin da muka taso a baya rukuni na hudu ne aka yi rukuni na hudu ba sai na biyar ba to bai kawo mana a rukunin kamisu ba dama wata rukuni na hudu tun a nan rafkanuwar ta shigo da ya ce almahallu cikin rukunan aure babu wani rukuni mai suna almahallu abin da ya faɗa dai alwaliyu al-ishahadu as-sadaqu sai as-sigatu da ya kawo ta nan a ta shida waɗannan su ne rukunin aure alwali sadaki shaidu siga shi yasa an ka duba a sharhin da yake a rukunin sadisu a farkon sutura daga gefen ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai a sutura ta bakwai daga sama an kalli sabu farkon sutura ta bakwai da ya kawo a rukunin a sadisu sai ce kaza fi nusakin haka ya ruwa cikin nuskoki ta iziya a wannan gulbi aka ce rukuni na shida amma malami sai ya ce wala allahul khamisu wataƙila fa wannan rukuni na shida shi ne na biyar wa la'alla sawaba qaulahu ko wata kila abin da yafi dacewa da fadin sa qabla arkanihi kafin ya kawo rukunan da ka gane ai arba'atun guda hudu ne shi kuma sai ta maka kamfatin biyar tun a farko rukunin aure guda hudu ne to a je a kamfatun din da ya faɗa a farko ai guda biyar yake to me ka a rukunin sa'i kai da kace mana biyar in an bar shi a biyar din da ka faɗa to ya kamata a same su a lissafa guda biyar ko nan sai ce a rukunin sabisu maimakon abin da muka gama a baya a rukunu arrabi'u ne ya kamata a zo a samu alkamisu kafin a ce a rukunu as-sadisu to wahami ne dama yakan shiga malamai wajen talibi ko wajen karatu a rukunu as-sadisu rukuni na shida inji mai iziya as-sigatu ita ce siga wa hiya abin da ake ce mata siga allafu furuci ne allazi yan'aqidu bihi nikahu wanda auren yake kulluwa da shi maganganun da ake yi tsakanin alwali da mai karɓa wanda da wannan maganar ne ake tabbatar da auren shaidu suke ji su shaida to shi ake ce masa siga fa siga tu min alwali kaga siga daga bangaren alwali mai bayarwa nahu kamar ka ce an katu na aurar wa zawwajtu na aurar duk ma'anar su daya ko an katu akai amfani da shi ko zawun su aka yi amfani da shi duka ɗaya ne ko ya ce an kasu iyaha ala fara'idin lahi wa sunnati rasulihi ko ya ce zawajtu hu iyaha ala fara'idin lahi wa sunnati rasulihi duka ɗaya ne an kasu wa zawajtu wannan a takaice ke wa sigatu min zawji ita kuma siga daga miji kaga nan bai sai maka min waliyin zauji ba ko abinda muka faɗa a baya cewa abinda shari'a ta sani alwalin mata da kuma miji ne karba to sai dai mu al'adar mu miji baya ya zuwa ya zauna gaban su da kai ya karba kansa aure saboda kunya sai ya tura wakili da zai karba masa to babu laifi ana iya wakilci wajen karban aure to amma dai abin da shari'a ta sani miji shine ake yin siga da shi shi yasa mala yace wasigatu min az-zawji siga ko lafazin kudura aure daga bangaren miji ko wakilinsa nahu kamar yake ƙabiltu na karba kaga miji kenan amma in kai wakili ne ba kai ne mijin ba in aka ce an aurar sai ka ce ƙabiltu lahu na karba masa warabitu na yargar masa kuma wajen warabitu in ba in kai ba miji bane kar ka ce ka yarda in an faɗi wani sharaɗi bayan sharuɗa da shari'a ta shimfiɗa suka shigo da wani sharaɗi nasu daban ka gane ai kamar to mun aurar masa amma da sharaɗin za ta yi makaranta ko za ta yi aiki misali ko kuma ba za ka haɗa ta da sauran matanka ba akan wannan sharaɗin muka aula maka in kai miji ne in ka karɓi sharaɗin za ka ce ƙabiltu wa rabitu na karɓi auren wa rabitu kuma na yarda da sharaɗoɗin amma in kai wakili ne to za ka zai iya ƙabiltu lahu na karɓa masa amma batun wannan sharaɗi da ba mu san shi ba yanzu aka faɗe shi zan je na gaya masa in ya yi karɓa ya yadda zai iya to zan dawo muku da jawabi in ma bai karɓa ba to zan dawo na gaya muku a nan karka yi galajen karɓan wani sharaɗi wanda ya shigo bayan sharuɗan da shari'a ta sani a dama mana kafin yanzu aure kam ai yana dab da ɗauruwa alwali ya faɗi sharuɗa ya ce maka kuma ya aurar maka idan ka yadda da sharuɗansa. To idan ka ce ka yadda kamar ya wurin ya kullu dama ka yanzu kai ake jira. Shi ya gama an kasu ɗinsa wa zawajiki. Kai ya rage ƙabiltu wa raditu. Ina fata muna fahimta. Wala ya kuɗubu a hadu ala kiɗi akili. Wani mutum guda baya neman aure akan neman auren ɗan uwansa musulmi. Ka gane ai. amma mai risala ya ce wa zalika idza kana wa taqaraba idan sun karkata sun kusa daidaitawa kamar an je an yi maganar sadaki ko har ya biya sadaki ko an sa rana yace lafi awwalis tasa'uli ba a farkon neman auren ko a farkon tayin cinikin ba inji mai risala idan sun karkata yarinya ta fitar da miji ta ce shi take so kuma alwalanta sun yarda sun yi alkawari za su aula masa to a nan bai halatta kai ka shigo ka ce za ka nemi aurenka ne wala ya sumu ala saumi aki baya halatta musulmi ya yi tayin ciniki akan tayin cinikin dan uwansa dai dan uwanka ya taya kuma ya daidaita sun kusanci juna ana so a sallama masa to da halatta ka zo ka tsara kuɗi ko ka nuna salayya ko ƴan uwantaka ko zumunci ko wani fawa da kake da ita akan mai sayarwan ka sai kai za ka saya ba wannan baya halatta to alhamdulillah da su bi kawo shi zari amen Sala shafi na nawa. to farko jiya mun yi tarjama ne ko to bismillahir rahmanir rahim da sala farko wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Allah ya dace tsira abu sa shugaban mu annabi muhammadu wa alihi wa ala alihi Allah ya dace tsira ga iyalan gidansa wa sahabihi da sahabbansa wa sallama da aminci Ƙala Abu Muhammadin, baban Muhammadu shi ne Abdullahi ibn Abi Zaidin al-Qirawani, Abu Muhammad alkunyarsa ce, asalin sunansa shi ne Abdullahi ibn Abi Zaidin ita ce nasabarsa ɗan Abu Zaidin, al-Qirawani ko al-Qirawani duk ana faɗa, mutumin garin Qirawani, radiyallahu anhu da Allah ta tabbata gare shi wa arzahu ya yarda da shi. Yace alhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah allazi ibtada al-insana wanda ya faru dan adam bi ni'imatihi da ni'imarsa ni'imar Allah ita ce ta sa ya halicci dan adam ba dan dan adam ya amfane shi ba ba dan ya amfanar da shi da komai ba wa sawwarahu sai Allah ya kasantar da shi fil arhami a cikin mahaifa yana cewa huwa allazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha Allah shine yake kasantar da ku a cikin mahaifa yanda ya so in ya so yayi ka dogo yayi ka gajere yayi ka dogo yayi ka baki yayi ka bali yayi ka mai kiba yayi ka siri yayi ka mai lafiya yayi ka mara lafiya haka yanda ya so haka yake kasantar da dan adam fil arhami a cikin mahaifa bi hikimatihi da hikimarsa Allah ya ga dama yana da ikon da zai zubo da mu kamar ruwan sama Kam- kamar yadda ake samun fa- falin dango an yi ruwa kawai fali su tashi fur ba wata ta san waye uban waye uwar waye dan uwa shakiki waye da abi waye Ah? Allah yana da iko ya yi mu haka amma sai ya sanya mu sai da muka zo ta cikin mahaifa bi hikimati saboda hikimarsa akwai akwai wata hikima huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra ko yawa saboda a samu nasaba a samu surukunta in an ce nasaba ta shafi yan uwa na zumunci bangaren uwa da uba duka din nasaba ce sannan kuma a samu surukunta wannan kaɗai kenan daga cikin hikimar Allah da ya sanya ɗan adam ya biyo ta cikin mahaifa wa abrazahu kuma Allah ya fitar da shi daga wannan mahaifar ila rifqihi zuwa ga sauƙinsa wato ya fito da shi ta hanya mai sauƙi wanda in kai aka ce ka fito da jariri ta wannan hanyar sai dai ka kashe shi ko ka kashe uwar ko ka kashe jaririn ina fata an gane wannan hanyar da Allah ya ce maka su masabila ya sarahu ثم sannan ya sarahu ya sauwaƙe wa ɗan adam a sabila hanya daga mahaifa zuwa duniya ina fata an gani in kai aka ce ka fitar da shi daga wannan hanyar sai dai a yi ɗayan biyu ko kuma a rasa duka biyu ko likitoci yankawa suke su cire ko ko kuma taimakon da za su iya yi in ɗan ya balo mahaifa ne ya zo kuma ya gagara fitowa sai su sa hannu su jawo shi amma ba daga cikin mahaifa suke fito da shi sai ya balo mahaifar ba wanda ya isa ya fitar da ɗa daga cikin mahaifa ta hanyar da Allah yake fitowa da shi sai dai ya kashe shi ko ya kashe uwar ko duka biyu su mutu to Allah ne ya sauwaƙe masa hanya ta zuwa duniya ta wannan mahaifar shine wa abrazahu ya fito da shi zuwa duniya ila rinkihi zuwa ga sauƙinsa wa ma ya sarahu lahu da kuma abin da Allah ya sauwaƙe wa ɗan adam min rizikihi na arzikinsa daga ya zo duniya a ranar da ya zo yake fara cin arzikin Allah in ya faɗo duniya dai da farko ai zai numfashi numfashi shi ma arzikin Allah ne wataƙila zai sha nono shi ma arzikin Allah ne zai sha ruwa har ya girma ya fara cin abinci duk abin da zai ci a duniyan nan duk abin da zai sha da abin da zai mallaka duka arzikin Allah ne kuma Allah ne ya sauwake masa wa allamahu ma lam yakun ya'lamu Allah ya ilmin da dan adam ma lam yakun ya'lamu abin da bai kasance yana sani ba sanda yana cikin uwarsa sanda yana cikin mahaifarsa bai san yadda ake kuka ba bai san yadda ake dariya ba bai san yadda ake kashi ba bai san yadda ake fitsari ba bai san yadda ake shan nono ba, bai san yadda ake komai ba, bai sani ba, amma daga ranar da ya zo duniya Allah zai fara ilmantar da shi tun a ranar. Malam mai kunya alamu abin da da can bai kasance yana sani ba, wa kana fadlullahi alaihi aziman, fadlullahi fallalar Allah kana ya kasance aziman mai girma ne alaihi ga ɗan adam. Wannan kaɗan daga cikin fallalar da Allah ya yi masa. ba za ka iya ƙididdige iya falala da ni'ima da Allah yi wa ɗan adam ba dama yake wa in ta'uddu ni'imatan la ilaha illa in za ku ƙididdige ni'imomin Allah ba za ku iya kiyaye adadinta ba domin falalar Allah kana aziman ya kasance mai girma ne alaihi ga ɗan adam sannan idan ɗan adam ya girma wa nabbahahu Allah ya faɗakar da shi bi asari san'ati da gulaban sana'arsa kowa ya san gurbin da zai je yayi sana'a ya samu abinci wani gona zai je yayi noma ya samu abinci wani kasuwa zai je yayi kasuwanci ya samu abinci wani kiwo zai je yayi ya samu abinci wani faskare zai ya samu abinci wani dako zai ya samu abinci wani kuma karatu zai kuma ya samu abinci wani karantarwa zai ya samu abinci kowa da irin hanyar da Allah ya faɗakar da shi ya shiryar da shi zuwa gare ta domin ya nemi abinci wannan fa da wanda yake nema abinci ta hanyar halal da wanda yake nema abinci ta hanyar haram duka Allah ne ya yi masa tambihi ya nuna masa in yayi wannan abin zai samu abin da zai ci wa azara ilaihi to Allah bai bar shi ba wai ba kamar damba sai Allah ya kawo hanzari ga ɗan adam ala alsinatul mursalin alkhiyarati akan harsunan manzanni wanda suke alkhiyarati zaɓaɓɓu min khalqi daga halittarsa sai da Allah ya tashi halitta ya darje ya zaɓo zaɓaɓɓu sannan ya naɗa su manzanni ya aiko su zuwa ga mutane abinda dabbobi ba su samu ba kenan fahada man wafaqahu sai Allah ya shiryar da wanda Allah ya masa muwafaqa ya masa dacewa Allah ya shiryar da shi da fadlihi da falalarsa ba dabararsa bace ba iyawarsa bace ba kokarinsa bane duk wanda kaga ya shirya ya zama musulmi a musulmin ma mai yin da'a ga Allah da manzansa to wannan falala ce da ni'ima ta ubangiji ba iyawarsa bane in ilimi yake takama ko da ya fi ilimi amma bai musulunta ba in dabara ce akwai wanda ya fi shi dabara amma dabararsa bata gano masa musulunci ba in kokari ne akwai wanda ya fi shi kokari amma kokarinsa bai sa shi ya shirya ba wannan muwafaka ce daga Allah fa hada man wafaqahu bi fadlihi Allah ya shigar da wanda ya masa dacewa bi fadlihi da falalarsa wa adalla man khazalahu Allah ya batar da wanda Allah ya tabar da shi bi adlihi da adalcinsa insha Allah baya zalunci ina fata an gane idan ya shiryar ya ni'imta ya ba da jin daɗi sai a ce wannan falala ce ta Allah idan ya ɓatar ya azabtar ya ƙuntata ya ɗora jinya da masifa da bala'i sai a ce wannan adalci ne na Allah la yus'alu amma ya fa'al shi ba a tambayarsa ga abin da ya aikata don ne ka ba wancan lafiya ka ɗora wancan jinya don me ka wadata wancan wancan kuma ka talauta shi alhali garinsu ɗaya gidansu ɗaya uwarsu ɗaya ubansu ɗaya in ni da kai muka haka ainihin zalunci mutane ne guda biyu suka tashi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ubansu ya mutu ya bar musu gado da ka zo sai ka ba wannan ka hana wannan kayi adalci to amma shi Allah ba a tambaye sa dan ne kai kaza duk abin da ya akwai hikima a cikin sa to wasu ma tagwaye ne wasu ma su su kudi yi mana a to ka ga ɗaya kuma talaka to ina ruwan Allah to haka yake akwai adalci na Allah akwai falala ta ubangiji in ya maka falala sai baka jin daɗi ya baka shiriya ya baka komai in ya so jarabar ka kuma sai ya tsola maka adalci wa yasaral mu'minina Allah ya sauwaƙe wa mu'minai shiriya da aljanna lilyusra ta hanya mai sauki wa sharaha sudurahum Allah ya buɗe zukatansu li zikira domin wa'azi fa amanu billahi sai suka bada gaskiya da Allah kawai saboda zuciyar Allah ya buɗe ta domin ta karbi shari'a eh afa man shara Allah sadahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbi yanzu mutumin da Allah ya buɗe zuciyarsa bin islami domin kamar addinin musulunci zai zama daidai da wanda Allah ke buɗe zuciyarsa ba? Yawwa, to Allah ne ke buɗe zukatan bayi wanda ya so su yi imani, da zikira domin karɓar wa'azi. Fa'amanu billahi sai su ba da gaskiya da Allah. Da alfina su yi naɗiki da suna masu yin furuci da harsunansu za ka ji suna faɗin la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wa bi qulubihim mukhlisina kuma suna tsarkake zukatansu suna tsarkake kalmar shahadar da suka faɗa da baki suna yin ta da ikilasi bi qulubihim a cikin zukatansu wa bima atatuhum bihi rusuluhu wa kutubuhu amilina kace amilina suna masu yin aiki bima atatuhum bihi rusuluhu da abin da manzannin Allah suka zo musu da shi wa kutubu da littattafan Allah suka zo musu da shi amilina suna yin aiki da shi wa ta'allamu sun nemi sanin ma allamahum abin da ya sanar da su ashe ko ka nemi sani sai Allah ya sanar da kai sannan zaka sani eh wa allamahum wa ta'allamu ma allamahum sun nemi sanin abin da ya sanar da su wa wa qafu kuma sun tsaya inda ma haddalahum gurin da ya iyakance musu in yace tilka hududullahi fala ta'taduha to za su tsaya ba za su ketara ba in yace tilka hududullahi fala taqrabuha to za su tsaya a nesa ba za su kusance ta waƙafu sun tsaya inda a daidai ma hadda lahum abin da ya iyakance musu wata gano kuma sun wadatu bima a halalahum da abin da ya halatta musu na halal kaza halal ne kaza halal ne sun wadatu da wannan amma harama alaihim gaba da abin da ya haramta musu in yake kaza haram ne kaza haram ne to ba sa bukatar sa halal din ta wadace inda halal ta fi haram yawa halal ta lullunka haramun yawa shekan ne kawai yake kawata wa mutane haramun don su su fada halaka Allah ai inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim ai Allah mai tausayi ne mai jin ga mutane ba zai kuntata muku ba in ka ɗauki abubuwan da Allah ya halatta kai mu ƙarara da abubuwan da Allah ya haramta to haramun din nan gaba ɗaya fa ba su kai ɗaya a cikin ɗari ba ba kai ɗaya a cikin ɗari na abin da Allah ya halatta ba ai ya ce wa yuhallimu wa yu ina ne yake wa yuhallimu alaihimul khaba'isa arbo wa yuhillu lahumut tayyibat ko yana halatta musu daɗaɗa abin da yake mai daɗi ne mai tsarki shi Allah yake halatta wa bayansa wa yuharibu alaihimul khaba'isa yana haramta musu dauda da ti alkhabisu aya da yake da dauda da muni shi Allah yake haramta wa bayansa saboda kaunar da yake musu to alhamdulillah sai hashiya yazo tafi na nawa hashiyatul adawi shafi 241 ina za a tashi shafi 200 wakila وقيل أما في شدة الحر وقيل أكتي أما في شدة الحر أما كذا أكتب أنا ننزاف لنا فالأفضل له أظن في تللا جميع صلى أي لمن يريد صلاة الظهر قول ليك نفل صلاة الأزهر أنا أنا ننزاف لنا كودا أداجي لشي كدي ba a masallaci ba ko a gona ko a wajen kiwo shi kadai zai sallar azahar a cikin lokacin tsananin zafi to abin da ya fi falala al'abudalu lahu an yubri da biha ya sanyaya da yin sallar azahar din nan wa in kana wahada ko da ya kasance shi kadai ne shi kadai ne a daji wajen noma ko shi kadai ne a daji wajen kiwo ko shi kadai ne a daji a halin tafiya zai yi sallar azahar to ba a so ya yi ta farkon mukutarinta a lokacin garjin rana ka gane yayi daga albardu ne sanyi aka ce an yi buri da biya ya kanyaya da ita ya bari rana ta ɗanyi sanyi kaɗan bayin kana wa da ko da ya kasance shi kaɗai ne wa ma'anar ibrad ma'anar sanyaya wannan an yankasira wahadul harri hucin zafin nan yankasira ya karye kaza lokacin zafi har karfe hudu ma rana tana da zafi ba za ka shiga ka tsaya cikin ta lokacin shiddatul harri din to amma abin da ake yi wai ba su rana ta yi sanyi kamar la'asar ba ka gane yayi a'a wannan hucin zafin ranar wanda kana inuwa ma idan iska ta buso sai ka ji kamar ka tsaya a bakin tuku ba ana buso maka zafin wuta to wannan hucin zafin yankasira ya karye wato ya kwanta ya daina busawa ko da an kashe ranar zafin ta yana nan kau ba rana ake nufi sai ta yi sanyi ba fatahsilu min kalamihi yana tabbata min kalami daga zancen mai risala anna fil ibradi bi zuhun salasatu aqwali cewa a cikin maganar sanyaya sallar azhar kar a yi ta a farkon muku tari salafatu aqwali akwai fadu zuwa guda uku ka gane kar ka mata a farko yake wani sabu an to akara fi saifi ko ya sake cewa wakila inna ma yusahabu zalika fil masajidi kuma yau yace wakila amma fi shiddatil hal mun samu ne salasatu aqwali na farko istihbabu ta'khiri mustahabbancin jinkirta sallar azhar mutlaqan kace ba kaidi ga kowa da kowa ma'ana lil fajr ga mai sallah shi kadai ko da a gida ne zai sallah shi kadai wal jama'a da kuma sallah cikin jama'a a masallaci tare da liman ina fata an gane in dai azhar ce eh kawai a jinkirta ta ko a lokacin sanyi kamar da muka faɗa jiya ko a lokacin zafi ko a cikin jama'a ko shi kadai zai yi ko a zaman gida ko a halin tafiya in dai azhar ce kauli na farko ya jinkirta ta kar yayi ta a farkon mukutari ina fata mun gane kauli na farko kenan sannan na biyu wa qasrul istibabi da takaita mustahabbancin jinkirtawan alal masajid ga masallatai lil jama'ati domin gamuwa da jama'a tare da liman khasatan ake da banda mai shi kare kauli na biyu kenan kauli na farko yayi idlaki ne in dai azhar ke kawai a kowane hali a jinkirta ta ko matafiyi ko mazaunin gari ko a cikin jama'a ko shi kadai ko a lokacin zafi ko a lokacin sanyi to kauli na biyu kuma sai aka taƙaita jinkirin alal masajid ga masallatai waɗanda za su yi a masallaci to an so su jinkirta ta kasu ta a farkon bukuta kasatan a keɓe ko amma mutum in shi kadai zai yi a daji ko a gona ko a wajen kiwo ko a halin tafiya a shi kadai ko bayi da lafiya a gida a kwanta shi kadai aka ce yayi ta a farkon lokaci yafi wannan kauli na biyu kenan wasalisu kauli na uku shine wanda muka tashi akai yau at-tafariqatu shine wato rarrabewa baina waqti shiddatul harri tsakanin lokacin tsananin zafin rana wa gairihi da wani kamar lokacin sanyi ko lokacin da rana ba ta da tsananin zafi to fa yustahabu a wannan kauli na uku ana so fi waqti shiddatul harri a cikin lokacin tsanantar zafi ana son jinkinsa a zahar lilfazi ga mai sallah shi kadai a daji ko a gona ko a wajen kiwo wal jama'a da kuma jama'a da za su yi sallah tare da liman in dai ana tsananin zafi to wannan ana so su jinkirta wannan shi ne faduwa guda uku duka wannan ya samo shi ne da kaulin nabi domin fadin annabi sallallahu alaihi wasallama da yace abridu bis salati ku sanyaya da yin sallah abin da yake nufi sallar azhar ku sanyaya sallar azhar fa inna shiddatal hali domin tsananin zafin ranar nan din fahi jahannam yana daga hucin jahannama shi yasa ake so a saurara inda shi addinin musulunci yana son kyakkyawan fata ka yi sallah kai da kake neman aljanna a daidai lokacin da jahannama take huci ka ɗan bari ta ɗan numfasa hucinta ya lafa. Wa lafazin muwaɗa, lafazin Imam Malik da ya kawo hadisi a cikin muwaɗa, Allah Rasulallah cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙala ya ce, Izashtaddal haru, idan zafi ya yi tsanani, to fa abridu ali sala ku sanya ya game da yin sallar azahar. Fa inna shiddatal hari domin tsananin zafin nan da kuke ji, min fahi jahannam yana daga hucin jahannama shi kuma ibn al-arabi babban malami ne na mazhabar malikiya yace wa ma'anar ibradu ma'anar sanyayawa an da tafayya al-afya'u an cewa da al-afya'u ilu iluwoyi ta tafayya'u ta yadu ka san in kana tsaye in rana ta bace kamar da ya gaya mana a baya inuwa tana bayyana a gefen dama ko hagu ko a bayanka wal ta yi ko lokacin kai azhar ta yi inda inuwa ta bayyana a tsayuwar ka ko tsayuwar garu ko sanda bayan bacewar da ta yi to wanda ta kira maka zawwal to ka bari inuwar ta tafayyau ba qur'ani ya ga maka ya tafayyau zilalu an an da mini ko yawa wa shamalu sujadan ba shine ta tafayyau ko ya tafayyau wato ta dan yadu ta yi tsawo wa yana kasiru wajul harbi hucin nan na zafin rana ya samu ya ɗan karye ya daina busawa wani faihu ɗin nan da ya zo a hadisin da ya ce min faihi jahannama alfaihu shine lahabun nari shine wannan harshen wuta wasu wasu duki hada kuma haulowar hucinta shine dai hucin jahannama wa hadisu ta'jil sai zama hadisin gaggauta sallar azhar mansukun abun sokewa ne bi hadal hadisi a dalilin wannan hadisi masu sallar azhar sha biyu ƙarfe da in ka musu magana sai ai suna da hadisi to hadisin mansuki ne baya aiki an so in da sallar azhar ce yanzu na kafin mu zauna mun ji wasu na kiran sallar ina ga har sun shiga ma har ma sun idar kuma yanzu ba san yi ake ba in ma ka aje kauli na farko da ake na majinkirtawa in ma fi shiddatul hali wa in ma ba mana shita din ko to wannan hadisin na gaggauta sallar azhar mansukun bi hadal hadis an soke shi da wannan hadisi na cewa abridu bi salah kuma hadisi na ingantacce wa huwa shi hadisin gaggautawan shine kana rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli zuhura yana sallata azhar bil hajirati da garjin rana da zafin rana can kuma ya ce abridu bi salati ko a ruwayar muwadda ce fa abridu ani salati to kaga wancan akwai shi a bukhari da muslim da sauran hadisan marwaita abridu bi salati shi kuma wannan ruwayar maliku idza shadda al-halu fa abridu an salah to sun zama nasikh ga wancan hadisi shi kuma ya zama wansuki na manzo Allah ya salli zuhura bil hazira yana sallatar azhar da gajin rana alhamdulillah sai mu bashi wa akirul waqti ba mun gama da farkon mu kutari sai magana kuma karshen mu kutarin azhar sai ne askari hadisi na nawa Na'am? Ɗari da goma sha uku, to ina ne? Na'am? To ina za mu tashi? A mun yi wannan. Ɗari da sha uku ne ba. To a ƙarshen su farko ko? Wayanwi ha zakatan. idan mutum ya tashi ba da zakka ko cire zakka da farko wa ya nuya ya yi niyyar ta zakatan a matsayin zakka zai bayar ba sadaka ta tatsuwi ba ba kyauta ba wato dai nan yana gaya maka wajibcin niyya ne yawa tunda ita ma zakka rukuni ce farilla ce daga cikin farillai to wajibi ne in zai ba da ita sai ya kudura niyya cewa zakka ce kuma da ikilasi wa akzul imam al-adil karɓar limami ko shugaba adali sarki adali da ya kafa kwamiti na zakka kuma ya naɗa shugaban wannan kwamiti ya zama adali ko kuma a'a shi sarkin da kansa shi ne minista ko kwamishina na zakka da kansa yake karɓa ya tura wakilai su lissafa su ciro su kawo to idan ya turo aka karɓa ko ya zo da kansa ya lissafa ya karɓa ya nubu yana maiwa anhu ga dukiya amma fa imamul adil aka da yana da wahala samu limami adali wanda in ya karba zai kai baitul mali ne ya duba abin da ya fi zama maslaha ga al'ummar musulmi ya aikata da shi maimakon a rarraba muku kowa ya je ya cinye ya yi uzurinsa alhali kuma kuna da wata bukata amma da take gama kowa kamar ana buƙatar gina magudanan ruwa ko ana so a gyara tituna misali ko kuma a zamanin yaƙi ne ana so a sayi makamai a yi tanadin yaƙi taimako a baku ku je ku cinye ku kashe yaƙi ya zo ya ci ku ba ku da shiri to zai duba abu zai zama maslaha ga musulmi ya aikata da wannan kuɗi na zakka wannan shi ake ce masa al-imamul adil ba wanda zai mai da baitul mali kamar ganima ko dukiyarsa da ya mallaka ba yayi abin da ya ga dama da shi to idan an samu irin wannan al-Imam adil ya kalba ya kalbi zakka a hannunka to ya nubu yana maiwa anhu gare shi wa gairihi wanda ba limami adali ba ba sarki adali ba ba shugaba adali ba a zalimi ka san in ya karɓa ma zai je ya yi uzurinsa ne ko ya abin da ya ga dama da shi to in ya karɓa in sarrafa fi wujuhi ha in ya sarrafa zakkan na a fuskokinta da Allah yake so ajizatu ta isar wa mai dukiya duk da shi ba adali ba ne idan kai da kai da ya karɓa ya sarrafa ta fi wujuhiya cikin fuskokinta da Allah ya ce a yi to ta isar wa mai dukiya wa illa in kuwa kai ga ka bashi kuma ya bayyana cewa bai ba da ita ga inda ta dace ba to da zimatul i'adatu shi mai dukiyar nan sake cire zakkan nan ya zama wajibi gare waccan bata fita ba tunda ba a sarrafa ta a fuskar da ta dace amma idan al'imamul adili ne ko ya yi kuskure wajen bayarwa kai ta sauke maka ba za ka abin nan ba in da masa shaida shi adali ne ba da son zuciya wajen gudanarwa ne aka samu kuskure daga gare shi ba ganganci ba to kai ba za ka sake ba amma idan ba adali ba ne in ya yi daidai to ka yi sa'a ta yi sarma in kuwa dama abin da ake masa zato shi zai faru ya je ya yi sharholiyarsa da ita to sai ka sake tsiri kuma ba dukiyar za ka zo ka lissafa ba yadda take a da yadda aka cire ta farko haka za ka biya wa yukuridul waliyu alwali yana cire zakka an sabi ga yaro kalami da bai balaga ba alwali sawa'un ubansa ne ko wansa ne ko uban goyensa ne wanda yake kula da shi dai shi zai cire wa dukiyar yaron nan zakka wal majnun haka nan da mahaukaci da yake da dukiya an bar masa gado ko ko dai ko ma ta yaya mallake ta to alwalin sa shi zai cire wa zakar mahaukacin nan dukiya duk da shi ba hankali ne da shi wa jizu ahadun naqadain an al akhar ahadun naqadain ɗayan kudaden nan guda biyu yana nufin zinare da azurfa a zamanin farko su da kudi su ne al naqadi kasa akwai bambancin al samanu da al naqadi an ce naqadu asalin farin kudi zinare da azurfa wajen sa yaki bala cewa laqadan aw ajalan ba amma aka ce al-samanu duk abin da yake da kima shi farin kudin shi ma al-samanu da yana da kima wani gida da ka mallaka al-samanu ne dan zaka iya bada shi a baka al-laqad ko ko mota ka mallaka ko gona ko wata dabba ko sutura ko wayar hannu ko ma menene wanda in ka kai kasuwa za a iya kalba a baka kudi ko a musanya ma da wani abu shi ake sai masa al-saman to shi al-naqdu nake magana yanzu zinare da azurfa shine kudin zamanin farko to in ka samu daya kana da zinare da azurfa da ka lissafa zinaren ka lissafa azurfarka sai ya kama in a azurfa zaka bayar kaza ne zakar zinare da azurfa idan a zinare zaka bayar kaza ne a zakar zinare da azurfan to in ka bayar a ɗayan yana isarwa anil akar ga ɗaya ba dole sai ka lissafa na azurfa ka cire mata a azurfanta ka cire wa zinare ka cire masa a zinaren ba in dai ka haɗa lissafin da kimar zinare da azurfan ya halatta ka bayar a zinaren kaɗai ko ya halatta ka bayar a azurfan ita kaɗai da kimati amma da kiman kowanne ka haɗa kimar wancan da wannan sai ka cire musu a guda ɗaya wannan ya halatta kamar yanzu zamanin takardun kuɗi ne kana da naira kana da saifa kana da euro kana da riyal da sauransu to in ka tashi duk za ka yi kimarsu zakkarsu gaba ɗaya in ka haɗa kimarsu zakkarsu zai iya kama kaza ne a dala to ya halatta ka bayar a dala ko kuma a lissafin naira ne zakkarsu gaba ɗaya rubul ushirinsu ya kama kaza ne a naira in ma a saifa na rubul ushirin kaza ne sai ka bayar in ma a euro ne in ma a riyal ne duka ya halatta malam tankus an ƙadirin wajibi matuƙar ƙimar wannan zinare da azurfan lam tankus ba ta tawaya ba an ƙadirin wajibi ga gwargwadon wajibin zakka wato bai tawaya ga nisabi ba wa manibta a nisabin wanda ya sayi haja bi nisabin da kudin da ya kai zakka ina fata an gane ba da haulihi bayan shekarar zakkarsa ta yi lokacin zakkarsa ya yi kafin ya lissafa ya cire sai ya ga wata kasuwa wanda in ya yi ta zai samu riba kawai sai ya ɗauki kuɗin da ya kai nisabi ya je ya sayi wannan hajar da shi wa qabla tazkiyati kafin ya kafin ya zakkanci kudin in yace sai ya tsaya lissafe lissafe da cirewa da warewa waccan kasuwancin garabasa za ta tsere masa kawai sai ya ciri wani kuɗi daga cikin dukiyarsa da yake juyawa kuma kuɗin da ya ciro din ya kai nisabin zakka kuma kabla tazkiyati kafin ya zakkanci kuɗin farabiha minu sai ya ci riba mai yawa minu daga wannan kuɗin da ya cira ya ya kasuwanci to zakkahu ka gane ai zai zakkance shi ne lil awwali ga lissafin farko ba zai hada da ribar ba inda ribar ita yanzu ta zo bayan zakka ta waje ba ina fata an gane duk da cewa uwar kuɗin bai mata zakka ba kuma ita ce ta jawo wannan ribar inda ta jawo ribar ne yau gobe ne shekarar zakata to dole zai hada da riba amma wani bayan ta wajaba ne bai cire ba ya ciri wani abu ya je ya kasuwanci to in ya zo zakkahu lil awwali ka gane yayi ba zai hada da ribar ba da ribar ta samu ne bayan zakka ta wajaba ina fata an gane wa zakkahu ma to da wannan uwar kudin da ya cira ya je ya wannan kasuwancin da wannan ribar da uwar kudin nan da zakka ta waje ba ta jawo zai hada su su biya musu zakka lil hauli sani shekara mai zuwa bata in ta zo tunda in bata ta zo ita ma ribar bana ai ta shekara ina fata an gane illa juz'a zakatin nisabi sai dai in wani yankin zakkar nisabi ne ya ce la ya kasuwanci da shi ka san abin da yake nufi kuɗin ya kai zakka nisabi kuma ya lissafa zakkar ya cire kamar da muka faɗa jiya maimakon ya ɗau zakar ya bayar sai ya ɗauki zakar ya je ya sari kaya da ita ba suna ara ba sai bari wannan zakar bari na je na yi kadada da ita idan na girbe na sayar na je na bayar ko maimakon ya sa uwar kuɗinsa zakka ya je ya raba wanda Allah ya ce a bawa sai ya ɗauki juz'i zakatin misali ya je ya kasuwanci da shi to duk ribar da aka samu idan aka kawo ta ita ma zakka ce ai ba da kudin ka kai ba da kudin Allah kai ko kuma ba shi yace ka je ka bar kasuwanci bal sada ka raba ka cire naka ko ka ware masa nasa saboda haka in ka dauki zakka ko wani yanki daga cikin ta kaje cikin kasuwanci to da ribar da ka samo da uwar kudin gaba ɗaya zakka ne ka in ka ci ko ribar ka ci ka ci haramun ba naka ba kuma fa ka sani zunubin jikiri yana nan na jikirin ba da zakar yana nan jinkirta ba da zakka haramun gaggauta ta ne aka yi kaulani in ana tsananin bukata da yunwa da talauci yanzu lokacin zakar ka zai zo ne a kaka lokacin walwala yanzu kuma ka ga mutane suna cikin wahala kana tausaya musu wasu sun ce ya halatta ka gaggauta ko lokacin da ya baka cire ka baya amma duk da haka wasu suka ce a'a a bari dai sai ta wajen to amma ka jinkirta zakka kam ittifaqan haramun to in kai hakan ma ka dauka ka je ka sayo kaya ka sayar to da ribar da uwar kudin duka zakka ne ka wahala da kanka a banza kuma sai ka tuba na jinkirin ba da wannan zakkar illa an yakuna lahu aradun sai dai in yana da wata kadara tarkace na kasuwa misawi da yake daidai da wannan kudin ka gane ai sai ya musanya da shi ya kawo wannan kadaran ya hada ta a cikin zakar to wannan kuma kaga musanye ne to alhamdulillah sai ne da riba da yake duka zakka ne duka su zama zakka da ma zakka ya dauka zalla to ai ai da ma ba za su bane akwai halul masai to ina ne ikirarar kenan minar zakati kamar ai imam mali ya kawo mana har ba a hadisi a cikin muwatsa mali daga manzala sallama ko dabbobi ne aka yi musu haka aka je aka musa ya shekarar zakarsu ta kusa sai aka ɗiba shanu ne aka je aka sayar aka so tumakai da awafi kuma sun kusa shekara dan kar ai zakati aka sake zuwa aka sayar aka sayar raƙuma duk sanda aka zo zaka ai ba su shekara ba watan su hudu ne ko wanda sun tare to wannan ma haramun ne dole ne a zakance su arba'in shekara su ta cika inda muka duka mai askari zai gaya mana to haka nan a wani kuɗi da kadarorin ma idan ya yi wannan domin gudun zakka to shi kenan duk sanda ya sai da wannan gidan sai ya ce da masa zakka sai ne za mu tashi da wahalul masaili shafi za ashirin da nawa to ina za mu tashi wa amman namima amma ka ga gulma ko allan limanci fahi a rike kashfu ma yi kurau kashfuhu yaye abin da ake kin yaye shi ko bayyana abin da ake kin bayyana shi mutane sun yi wani zancen su kuma sai ka ji ko ka gani kuma ba sa so a je a bayyana domin an bayyana za su kunyata ko za a zo a cutar da su ko wani abu makamancin haka sai kuma ka je ka bayyana wannan abu wa sawa'un daidai ne kare a wani manqulu anhu wanda aka ciro zancen daga gare shi yaki wal manqulu ilai da wanda aka ciro zancen zuwa gare shi au kare a hu salisun ko na ukun shi ma yaki wanda abu shi ma baya so a faɗa au hiya ko kuma ita annamima tace ifsha'u sirri to to na asiri wa hajji sitiri da keta sitirar da Allah yi wa mutum kaga wani abu na tsiraicinsa ko abun kunya da ya yi amma Allah alfa masa asiri kai kaɗai ne ka sani ko ka gani ka je ka gaya wa mutane wannan haramun ne amma yi kura kashfu ga abin da ake kin bayyana shi wasu malamai haka suka yi wa annan limanci ta arihi amma yawanci dai gulma dai ita ce a hausa aka sani abin da zaka je ka faɗa wanda in waɗancan sun ji zai zama fitina ya zama faɗa tsakanin su ka zama magulmaci da kake hana da kake hada mutane faɗa qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wala tudi kullu halafin mahili ya rasulullahi kar ka bi ra'ayin dukkan wani mai yawan rantsuwa halaf mubalaga ne na hali alhalifu mai yin rantsuwa halafin mai yawan rantsuwa mahinin wanda yake walakantacce bai da wata daraja ko misali zaratin a wajen Allah shi ne wani zubinin mikira sifofinsa ne mai yawan rantsuwa da lata da uzza kuma wanda yake walakantacce a wajen Allah amma mai yawan zumɗe masha'in binamin mai yawan tafiya tsakanin mutane binamimin da annamimanci ya dai ya haɗa waɗancan da waɗancan faɗa ya dai ya haɗa waɗancan da waɗancan kaga an samu annamimanci ya shigo shine mahallu shayi masha'in binamimin mai yawan tafiya binamimin da annamimanci manna'i da khairi mai yawan hani ne ga alheri ba mani'in aka ce mai hani ba manna'i akwai mubalaga ismul mubalaga mai yawan hani ne da khairi ga alheri daga yaji zaka tallafa wa wani ko zaka taimaki wani ko zaka yi kyauta yanzu zai zo ya hana ka ce ku da kuke kashewa mutane zuciya mutane sun ƙi su tashi je su nema sai ka samu zo su sama ido kar ka ba shi shi bai sa ba zai je ya nema ba kaga akwai masu na cikin mutane to su ne malla'i lil khair amma da shi za a ba kuma zai karba in shi za a ba wa yana amma in wani sa za a ba zai hana Allah ya ce wa mazala kar ka bar a yi irin waɗannan mutane mu'tadin wanda yake mai shishigi mai ƙetare iyakar Allah ba Allah ya ce fala ta duha ba to shi mutadin ne bai yin ta'addanci ne mai ƙetare iyakar Allah asimin kuma mai aikata zunubi suratul qalam aya ta 12 wa fil hadisi ya zo cikin hadisi anna rasulullahi ko anna nabiyya hakika annabi alaihi salatu wa salamu kala ya ce la yadkhul jannata namamu namamun mai yawan annabi mace anan kuma bai ce namimu ba dan ba ce hammadin masha'in binamimin sai ce nan mamu shi ma akwai mubalaga bai yawan annamimanci mai yawan gulma zai yi wuya lana ta hudo ta faɗi ko lana ta faɗi alfudu da hudo bai haɗa wasu faɗa ba da dai ya kai tsegumin wasu wajen wasu ba to wannan ba zai shiga aljanna ba inda ya mutu a haka bai tuba ba wannan hadisi rawahu bukhari wa muslim imamu bukhari da muslim suka rawaice shi alhamdulillah sai ne التاج الجامع للأصول تاج نقليدة تاج نقليدة عشرين تاج الجامع للأصول فإن هذا مكان شاهد دليل أشريك من من أتكين كتاب الطهارة المؤازة an rawaito daga sayyidatuna mu'aza mace mu'azu eh mace mu'azu mu a hausa ba ma yi amma muna yin mu'azu namiji saboda mu'azu ibn jabal ana sa suna saboda wannan sahabi amma babu da mu'azatu kala tace sa'altu aishata na tambayi sayyidatuna aisha fa qultu nace ma balul haidi ka qabi sauma me laifin mai jinin haila da aka ce tarama azumi wala ta ƙazin salata amma ba ta ramakon sallah tambaya take me yasa mai jinin haila take ramakon azumin ramadana in yanku tana jini sai ta rama wala ta ƙazin salata amma ba ta ramakon sallah duk sallah da ta wuce tana jinin haila ba za ta rama faƙalat da farko sai Aisha take mata a haruriyatun anti shin an cike din haruriyatu ba kawariji ya ce kawariji su ne ake ce musu harura ina fata an gani ya yi lamba ko ta sha uku mumta don mu'akar shi anti din shi ne mumta da amma abin jinkirtawa kamar ka ce anti a anti haruriya an kafa da aka ma ya guda shi ne ma asali abin da aka fi ganewa a kawo mumta da a farko haruriya shine kamar al-mubtada muakkar ko ai hal anti min haura'a shin ke din kin fito ne daga garin kawarijawa haura sunan gari ne asali haura'u ai baladun wani gari ne haura'u da qurbil kufa a kusa da garin kufa kana awwal shi ijtima'il kawariji farkon haduwar kawarijawa su yi mitin na kawarijanci su kafa kungiyar su ta kawari kana ya kasance fiya a cikin wannan gari na haura su ne suka bata suna wannan gari to idan ana so a yi ɓanda sawu a maimako a ce ai wani ba kawar ne sai a ce ai wani haruri ne in ba ta ce haruriya to ana nufin tana da kabilar kawarijanci ai abu nufi a an fi minar kawariji shin ke kin fito daga cikin masu aƙidar kawarijanci alƙa'idi na masu faɗi masu ba da fatawa yujibi alaihi salati da wajibcin sake sallah alal haid ga bidin haila manzo Allah ya bar duniya matansa da matansa da ba wanda take lama sallah da ta wuce tana jinin haila amma su da suka zo a cikin da su wajibi ne duk sallar da ta wuce ba tana jini sai ta lama kamar yadda take lama kwan azumin da ya wuce tana jinin haila to shi sa Allah ya da take wannan tambayar ba ta ba irin wannan tambayar ba sai a baki ta wannan mu'azatu saboda haka take tambayar su wai ke din ko daga garin harura ki ta fito to me za ka yi shine ma'anar a anti ko a haruri yatun anti shin ke din ba kawariji ya ce kultu in ji mu'azatu sai nace lastu bi haruri yake a ni ba ba kawariji ya bace walakin ni az'alu sai dai ni tambaya nake yi kaga ta kore wancan tuhuma da zato da Aisha take mata qala sai na Aisha take mata kana na zali wannan abin da kika tambaya ya kasance yana samun mu a zamanin manzon Allah fa lu umaru sai a umarce mu bi qada'i sawmi da lamakon azumin da ya wuce muna jinin haila wala nu umaru bi qada'i sala amma ba umarta mu da lamakon sallah ni ma iyalan na tsaya ni ma ban tambayi annabi me dalili ba kuma bai gaya mana ba saboda haka me takale takalen ki da tone tone sai kin tono abin da zai zame miki damuwa ku rawahu al-khamsatu wa nabizi marwa ta biyar daga cikin sittu sai su ne suka rawuce an ummi salama qalat tace qalatin nisa'u matayen sahabbai sun kasance qalatun nufasa'u ne ko annufasa'u mai naƙuda kanar ta kasance ta jilisu tana zaunawa bayan ta aihu ala ahadi rasulillahi wai ta jilisu amin salati wa sauni wa kul ibadatin wal jima tana zaunawa ga barin yin sallah da yin azumi da tarawa da miji ala ahdi rasulullahi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama arba'in yawman kwana arba'in wannan da shaida hiya galibu muddatin lufasa tana gaya maka mafi rinjayen zaman da mata masu biki masu na menene biki suke yi bayan sun aihu a wannan zamanin yawanci kwana arba'in suke jini yake ɗauke mu wa illa wannan tana gaya maka al'adar mata ne ba wai ka'ida ce ta shari'a daga jini kwana arba'in shi kenan ko jini bai ɗauke ba za a yi wanka a kama kama falau kana nifasuha yau da jinin nata na aihuwa ya kasance kwana ɗaya kawai yayi au salasa ko kwana uku au asharatan ko kwana goma au kamfina ko kwana hamsin au sittina ko sittin kaga an tafi malikiya kwana sittin ne ka'idar jinin haihuwa a malikiya wahi aka samu dafi kaji ba shine mafi nisan kwanakin jinin haila kwana sittin to da kanar hukumu da wannan hukunci ya kasance kazalika haka ne a wancan zamanin tana gaya maka al'adar matayen sahabbai a wannan zamanin arba'in yawan kwana arba'in wa aqallu al-hayd mafi qalancin jinin haila ko yawmun wa layla wa galibuhu sittun aw sab'un wannan agalabiyar mata baya wuce shida bakwai wa aksaruhu mafi yawansa kuma daga gana ake wanka a kama sallah kamsata ashar yauman kwana goma sha biyar inda ba bil ayyuma ina fata an gane to kar ka dauki arba'in yauman din shine ka'ida ta ƙarshe wanda in dai ya cika kawai za a yi wanka a kama kamar yadda salafiya da ahalin zahiri suke fana akan ita kawai arba'in din nan da suka ɗauka wai ta bata arba'in ba la ilaha illallah a kawo video wannan hadisin ne aka zage shi aka mai da bi al'ada saboda kayatin nufasawu ta jilisu duk wanda ya sayar da zahirinsa bai san cikihunsa ba to wannan ma'anar zai bayar tunda an ce annufasawu masu haihuwa kana ta kasance ta jilisu tana zaunawa kuma aka ce ne ala ahadi rasul har ma mishari yake maka ali salati wa sauri wal jima'i suna zaunawa ba sa sallah ba sa azumi ba sa kalawa da miji a zamanin manzon Allah kuma sallallahu alaihi kuma aka ce arba'in yawma to kaga dole wanda ya amfani da zahiri wannan hukuncin zai bayar eh yawwa kawai suka yi amfani da shi ba su lura da fiqhun nasikin ba da ma'anan nasi fa kunna izi ita ummu salama mun kasance na izi wujuhana muna mulke fuskokinmu ai mun san mulkawa ko muna mulke fuskokin mu bilwarsi da da turalan warsu kule ne na warsu sunan nau'i na kule ne wato kulan kulan kanshi yayi lamba ta hudu ba ai na da halu shine lutubi din na dili ai na da hilu ko na da halu muna mulkewa mashawa ba a duhunu ba to a tadahunu shine shafa mai dama asali aka sai tsali kamar bakin mai da wani mai wanda yake mai maiko to muna mulke fuskokin mu bil warfi shi ko al warfu nabtu min al yaman wani fure ne tsiro ne na ciyawa daga kasar yaman asfaru ko kuma ruwan tsorawa ne ana amfani da shi liduhuni domin yin man shafawa wasu digi bihi da kuma yin rini da shi ana rini da shi kuma ana shafa jiki da shi musamman mata masu yin kwalliya in suka shafi fuskar su da shi ya ɗau wani lokaci idan suka wanke sai fuskar ta yi ta yi kyau to da yake minar kalafifa lifatahataini habibatun wasu ƙwayami ne sagiratun kalama tazharu da take bayana kiloji cikin fuska min adami na zafari saboda rashin tsaftar fuska kamar fumfus yake amma wannan saboda rashin kula da fuska ne musamman dai ga 'ya'ya mata dama ai mace ce take gaya maka ko ita ummu salama mata ne suke wannan suke shafe fuskar su da wannan warsu din minar kalafi ko saboda wannan yan ƙananan kulace da wani datti da ko fumfus da yake fito a fuskar mata daga kashi daga mace ta shafa wannan ta samu awoyi kaɗan in ta wanke da ruwa sai kaga fuskar ta yi ta duk wannan kulajen ba ka san kuma al'ada wasu in suna jinin haila kulaje suna fesowa a fuskar wasu idan suka haihu suna jinin biki wannan kurarrajin za a ga ya fito caba-caba a fuskar su waɗanda suke da wannan daga sun aihu ko jinin haila ya zama in suka mulke fuskar su da wannan warsu din idan suka wanke sai kaga wannan kulajen sun gushe wannan hadisi rawahu turmuzi wa abu dawud wa anha daga ita ummu salama kanat mar'atu min nisa'in nabi mataye ko kowace mata daga mata annabi sallallahu alaihi wasallama ta kasance ta akudu tana zaunawa fin nifasi a cikin aihuwar da ta yi arba'in da lalatar tsawon kwana arba'in la ya amuru hannu biyu annabi sallallahu alaihi wasallama daga baya baya umarna ta duk abu a yi salatin nifasi da ramakon sallan nan da ta yi a lokacin biki kamar yadda ba umarta da jina haila kalama sallah rawahu abu dawud imamu abu dawuda ne ya rawaice shi shi ma ne kamar irin waccan yace hiyal muddatul galiba arba'in laila din nan shine zamani ko lokaci mafi rinjaye a wancan zamanin wa tabbata bil istiqra'i ko ya tabbata da bibiya anna aqallahu mafi kalancin jinin sa nuqdatan dugo daya idan ya fado na haihuwar in ya dauke sai ta wanka ta kama sallah shine aqallu wa anna aktharuhu mafi yawan sa jinin haihuwa 60 ne yawan kwana 60 kaga shi ma nan ya fita da yace bi qada'i salatin nifasi ai ayyamahu kwanakinsa wa ayyamu sauni wa amma saumu fa fihi alqada'u kama sabaqa hukunci da kamar da ya gabata sai an rama shi an ibn umar an annabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqra'u al-ha'id wa la yunubu shay'an min al-qur'an al-ha'id mata mai jinin haila wa la yunubu wa la mai janaba mace ko namiji mai janaba la yaqra'u shay'an ba sa karanta wani abu min al-qur'ani na al-qur'ani shay'an fa yake to amma malamai duk da haka sun yi rangwame ga masu tilawa saboda tsoron zubewar tilawa amma ba za a ɗora musu sabo ba ba za a ɗauki kuma alƙur'ani ba rawahu turmuzi ba mu turmuzi ne ya rawaice shi da yake la ta qara'u din nan haza nahayun wannan hadi ne ba wai labari bane la ta qara'u ba ta karantawa ba bi ma'ana ka gane ai ya zo da ma'anar hani ne wa huwa litahrimi kuma hanin na haramci ne fa yarumu alaihi ma yana haramta ga me jinin haila da me janaba qira'atu shay'in min alqur'ani su karanta wani abu na alqur'ani bi niyyati da niyyar alqur'ani da niyyar bane zona ne karatu qur'ani wannan haramun ne illa basmala sai dai bismillah inda al'akali a lokacin cin abinci wa shudu da shan abin sha ka gane ai wani jima'i da maimaita jima'i da mai janaba da zina hala ku dama ai ba ta yi jima'i wannan hukuncin mai janaba ne maimaita jima'i wa ayatu da kuma ayan nan ta subhana allazi sakkara lana haza ya iya karanta ta inda rukubi lokacin da zai hau dabba ko mota ko wani abun hawa wa nawiya da makamantanta ba da zikiri ko a bi kasadin zikiri ya iya karanta aya ɗaya ko biyu da nufin zikirin Allah. Falahul matafiya wannan babu haramci a ciki, kamar ne ahalar ya gaya maka li ta'awizi ba, babu laifi da bai janaba ya karanta aya ɗaya illal ayata wal ayata wa nawaha li ta'awizi wa nawahi kamar irin wannan. To wannan falahul matafiya babu haramci a ciki. Amma al'azkaru kullaha amma sauran zikirori gaba ɗaya wanda ba ayar Qur'ani ba. wala shi a ba komai fiya a cikin sai dai ga mutu janawa ba ka karanta jawhara ba yau dan ita ko ba jaraba ba ba kada alwala ma ko kalam hadisi ba ka karanta ta amma salatul fati da sauran azkare istighfarai duka ko da jaraba zaka iya karanta tunda ba alqur'ani ba sai ne anna aisha ta ali nabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi ya ce wajjihu hadhihi albuyuta to ku fuskantar da waɗannan ɗakuna anil masjidi gabanin masallaci ka gane ai ma'ana ai hawilu abuwa ba ha anil jami ku juya ƙofofin gidajenku gabanin fuskantar masallaci. Wa kanu da can kafin wannan hali mutane sun kasance fatawa abuwa ba sun buɗe ƙofofin gidajensu ilal jami zuwa masallatai. Ka gane ai, gidanka ko a nan yake, asali ƙofa tana kallon gabas, in an gina masallaci a nan, ko baka toshe ba sai ka fitar da ƙofa, yau daga ka fito sai ka je masallaci. kowa kawai kofar gidansa tana kallon sai manzo Allah yake a'a ku juyar da fuskokin gidajenku ko kofofin gidajenku anil masjid gabarin masallaci fa yakhrujuna min buyutihim suna fitowa daga gidajensu ta wannan kofar wa yamuruna bi suna wucewa wa fihim al-junub wa ghairihi alhali a cikin su akwai mai janaba da wanda bai da janaba wa rubama makasu da yawa an suka zo za su shiga su zauna a masallaci waza illatun nahi shine dalilin hannun zama a masallaci da janaba ina fata an gane ma'ana kamar mutum garinsa ɗaya da masallaci yana da ƙofar gidansa wannan bangon gidansa ne kuma ta ta cikin masallaci ne yana da ƙofarsa a nan kawai sai ya buɗe ƙofa ta nan saboda in yana gaggawa zai bi wancan layi ba sai ya fita ta kofar gidansa ba kawai zai buɗe kofa ya shiga masallaci ya fita ta kofar masallaci ya tafi wancan titin da yake son to da yawa wani da janaba in yazo in hali ya kama shi ma wani mar magana kaga a masallacin sai sai su zauna wannan yake shine illatul nahi amma in ba wannan in garinka ba a cikin masallaci yake ba dan ka bude kofa yana kallon masallaci wannan babu ne sai manzo Allah ya ce fa inni la uhilul masjida domin ni ba na halatta masallaci iha idin ga mai jinin haila wala junubin wala mai janaba kaga shine illatul nahi rawahu abu dawud duk da cewa bi sanadihi bi sanadin da ibn abu dawud ya rawaita shi da sanadi mai rauni amma walakin tu'ayyiduhu al-ayat ayan nan ta alqur'ani da tace illa ajri sabili ko wa alayhi ahlul ilmi ma abota ilimi gaba ɗaya maliku shafi'u abu hanifa ahmad ibn hanbal akan wannan halin suka tafi a mazhabobin su wallahu alam Allah shine mazhabi shiga masallaci da mai galaba wal mukutubi da zama a cikin haramun ne a kowace mazhaba alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله